صلاة الفاتح وقوموا صلاة الفاتح وقوموا
اللهم صل وسلم صدقت والله والله بحول الله وسيله يا اهل العشاء يا مالك الحمد لله ما أنعمت به.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمون في الأرض يرحمكم في السماء أنصتوا رحمكم الله
ألا تعتقد قضيت قوله وكنت من المفسدين alana yanzu za ka yi yanzu ne tuminu za ka yi imani mana ana magana ne akan shi fir'auna Eh, yanzu za ka yi imani wakar a sai to alhali hakika na cin wato kayi sabo kabulu tun gaban hukunta ka zama wani musulmi daga cikin masu ɓanna bi da lalika da ɓatanka wa da lalika da ɓatarwarka an imani ga wurin imani to sai yanzu kuma za ka da ka ce za ka imani don ka ga hallaka da can wani ai baka yi imanin ba kuma duk abin da yake na sako ka yi shi har da awar rububiya ka yi kuma ka yi barna ka bata ka batar to sai yanzu za kuma ka zo ka ce za ka yi imani
واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية to yau dai nuna jika za mu tsayar da kai ma'ana na kurji ka za mu fito da kai min albahar da kogi bi badinika da jikinka aji sadika jikinka allazi la ruha bihi wanda babu rai a cikin sa litakuna liman khalfaka ayatan dan ka kasance aya ga wanda suke bayan ka ba za su zo bayan ka su ga abin da ya faru eh duk da awar da kake yau gashi ga ka ambace a fito da kai a ganka domin bayan kogi ya haɗe wato ya haɗe da firawun da jama'arsa kuma shi wato ya ya an ɗauko shi malaka zuri ya toshe bakinsa to shi kenan ruwa ya haɗe firawun ya hallaka ya mutu da jama'a sai mutane suka rika mamaki mutanensa wayanda ba su shiga kogin ba suna cewa yanzu firawun shi ne zai mutu an yaku ya mutu to shi ne sai allah ya ce tunun na ci za mu fito da kai don a gaggawaka su tabbatar da cewa ya ka mutu to shi ke nan kuwa don ka zama kuma aya ga wanda za su zo bayan ka su san cewa duk da awar da ka yi da wato jabberancin da ka yi to baka tsere wa ubangiji ba eh don ka zama aya ai ibratar izina fa ya aribu ubudi ya taka don su zo don su an za su zo da ba su san bautar ka kai bawa ne eh bawan Allah ne wala ya kudu kasu gabata ala musulmi yake irin misalin aikin ka wani ibn abbas an karɓi daga abdullahi dan abbas an da ba da bani isra'ila cewa shashin bani isra'ila shaku sun yi kokonto fi mauti cikin wato mutuwar fir'auna ko a kuri jarabin sai aka fito da shi daga kogi lan gure su liya rahu don su gan shi su ga gashi shi ne kawai da aka ce ya mutu
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون sannu tili minan nasu daga mutane su ne mutanen maka da gabiluna wallahi da kwanun da gaburan ayoyin bulaya ta biluna ba sa yin izina biha da ita
ولقد بوأنا بني إسرائيل لبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات hakika mun saukar da bani isra'ila masauka na gaskiya ai wato manzil karamatin masauki na girmama huwa sham shine sham wa misra da misra war zagnahum kuma mun arzuta su min tayyibat daga daɗaɗa فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ba su yi ba su yi saɓani ba ma'ana ba su yi saɓani ba yan amana bazo shi ne shashi suka yi imani maka fara bazo shashi ya- ya- ya kafirce hatta za- hatta za a humul ilmi har sai dai da ilimi ya zo musu da duk wannan saɓanin ba su yi shi ba amma sanda ilimi ya zo musu shi sai aka samu saɓani إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون sanda ubangijinka yana hukunci tsakaninsu ranar zai zai hukunci eh zai hukunci tsakaninsu ranar alkiyama cikin abin da suka san suka zama suna sabani a cikinsa don amurdin daga lamarin addini yin jahil mumini tsayar da muminai wata azimul kafiri ne da wato azabtar da kafirai to kamar talafar da zina sabanin da suka yi a cikin abin da hazin na cikin jama-jama sabanin da suka yi bayan sai da manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo sannan suka yi sabanin amma kafin aiko manzala dukkanin su sun ittifaki wato shi manzan Allah suke jira shi kawai suke jira su zo don a cikin littattafansu da an gaya musu gashi ga sifarsa kuma zai zo kuma sai suka saurare shi tudu da da kuma manzan Allah ya bayyana da ku shi kenan kuma sai suka bayyana adawa kalilan daga cikinsu suka yadda mafi yawa daga cikinsu suka kafirce me ce
يعني ومختلف الذين فعلنا به ya yani yana nufin ba masu talfar da zina fa'alna bihim hadal fila wato wa'anda muka aikata wannan aiki da su wato ba su yi saɓani ba eh, wato wato su inda aka nutsar da su نعم eh, su ne wanda su ba sa cikin wannan saɓani min bani isra'ila bani isra'ila حتى جاءهم ما كانوا به alimina har dai abin da suka zama suka sani ya zo musu da shi ya wato ya zo gare su abin da suka sani kuma ya zo musu نعم وذلك kazalika wannan kuwa أنهم كانوا قبل بأس النبي su dai sun kasance tun gaban aiko annabi sallallahu alaihi wasallama مقرين به suna masu furci da shi ma'ana sun imani da shi نعم مطمئن على نبوته wato sun haɗu baki ɗayansu sun yarda a ranar wata yi bisa annabtarsa غير مختلفين فيها ba ba su yi saɓani biya a cikin annabtar manzo Allah ba ما يجدونه مكتوبا saboda abin da suka same shi a cikin littafin su maktuban a rubuce فلما بئس yayin da aka aiko manzo Allah اختلفوا فيه sai suka yi saɓani biya a cikinsa آمن به بعضهم shashinsu ya yi imani da shi عبد الله بن irin su سلام Abdullahi bin Salami وكفر بعضهم sashen su kuma ya kafurce hasadan dan hasada قيل wani kawalin kuma aka ce المراد بالعلم بالعلم abinda ake nufi bil ilmi da wato da ilimin nan a shi ne alkur'ani da yace lamma ja motar hu نعم hatta ja ahim hatta ja ahumul ilm ko نعم eh to wannan ilmu din fassarar sa abinda ake nufi aka ce alkur'ani ake har sai da qur'ani ya zo musu نعم wayan da ma sun me ilman kadai da abu ce alkur'ani ilimi لأنه سبب للعلم domin shi sababi ne na ilimi وفي كون القرآن سببا da kuma kasancewa alkur'ani sababi saboda samun wannan sabani وجهان to wa fi kaunin qur'ani sababin li hudusil ihtilafi نعم wato da kuma a cikin kasancewar qur'ani sababi da wannan sabanin نعم wajhani akwai fuska biyu الأول fuska ta أن farko اليهود cewa yahudawa كانوا يخبرون بمبحثه wato kanu sun kasance yukubaruna ana ba su labari bi ba'asi da aiko shi وصفته da sifarsa ونعته da alamominsa kuma ويفتخرون بذلك suna yin alfahari da zalika da wannan alal mushriki da kusa mushrikai فلما بئس yayin da aka aiko manzala sai وزبوه suka sarrafantar da shi بغيا saboda وحسدا zalunci da hasada وإيثارا لبقاء الرياء riyasa da kuma zaɓin wato wanzuwar wato shugabanci lahun gare su فآمن به ɗa'ikotun wata jama'a daga cikinsu wata jama'a a cikinsu ɗalilin kaɗan sai suka yi imani da shi وكفر به غالبهم mafi yawancinsu kuma suka kafance da shi والثاني
wasani fuska ta biyu أن اليهود cewa yahudawa كانوا على دين واحد sun kasance bisa addini ɗaya قبل نزول القرآن kafin sauka alƙur'ani فلما نزل yayin da alƙur'ani ya sauka آمن به طائفة jama'a daga cikinsu sai suka yi imani da shi وكفرت به أخرى wasu kuma jama'a suka kafirce masa Ya yi kyau. To sun yi- sun yi- sun kafirce da abu sun imani da sun yarda da cewa abinda Allah ya gaya musu a cikin attaura manzo Allah zai zo kuma suka zo suna jiransa eh suna jiran ya bayyana su imani da shi amma bayan ya zo shine suka kafirce shine yake cewa fa mahtalafu bi si sabani ba yan amana ba da shashi suka yi imani aka fara ba da shashi suka kafirce hatta ja ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo musu sannan suka yi wannan sabanin inda rabbaka sanda ubangijin ka yana hukunci tsakanin su zama ya kadi zai hukunci kai bai nan tsakanin su yawar kiyama ta ranar alkiyama yi ma kanu fi ya tsali kuma cikin abin da suka zama suna saɓani a cikinsa min amri din daga lamarin addini ya tsayar da muminai kuma da azabtar da kafirai وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك in dai ka kasance ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kasance cikin kokonto daga abin da muka saukar gare ka min da kisas ne daga kisosi fardan a bisa takadiri to ku sa'al lazina ya karbu kitaba ka tambayi wanda suke karanta littafi shine a taura min qablika tun gabanka domin a taura ta riga zuwa to fa innahu sanda cewa duk abin da muke gaya maka nan sabitun tabbatacce ne inda mu a wajen su yukhbiruna sa baka labari bi sidqihi da gaskiyarsa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ashku bana kokonto wala as'alukum bazan tambaya ba لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين daga jaka alhaku hakika gaskiya ta zo maka mai da fita daga ubangijin ka kanka zama daga cikin masu kokonto
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين kanka kasance daga waɗanda suka sarai bandan da ayoyin Allah ballantana ta zama kana daga cikin tafafu إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون hakika waɗanda wato har wato kalmomin ubangijinka wato bil azabi da azaba haqqat ay wajibat alaihim wa kansu hakika waɗannan la yu'minuna ba za su yi imani ba ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ko da dukkan aya za ta zo musu hatta ba za su yi imani ba har sai dai sun ga wato al'azaba azaba al'alim mai raɗaɗi fala yanfa'uhum yin izin lokacin da za su ce za su yi imani lokacin wannan imanin ba zai amfane su ba ولولا كانت قرية آمنت فنبأها إيمانها إلا قوم يونس me ya hana alƙarya ma'ana ana nufin ahalin alƙarya me ya hana ahalin alƙarya su yi imani tun kafin saukar azaba eh, tun kafin saukar azaba su yi imani kafin azaba ta sauka a biha a garin to fana fa'a to in dai sun yi imani kafin saukar azabar to imanin su sai ya amfani fana fa'a yi imanin sai imanin ta ya amfane ta illa ƙaumayin yunus da kin sai dai ƙaumayin yunus mutanen annabi yunus lamma amnu فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا yayin da suka mutanen annabi yunus kai eh sai dai mutanen annabi yunus amma amanu yayin da suka yi imani inda ru'yatu amaratul azabi yayin da suka ga alamomin azaba to walam yu'akhiru ba su yi jinkiri ba ila hululi ya haɗi zuwa saukar azaba to yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka sa muka muka yaye musu azabun nan ta wato wulakanci fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya ومتعناهم إلى حين kuma muka ji da su daɗi ilahi ne yi guda a ajali har zuwa lokacin da ajujuransu za su ƙare ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا da ubangijinka ya so da duk wanda yake ƙasa kullum baki ɗayansu jami'an baki ɗaya la'amara da sun imani duk wanda yake ƙasa da ubangiji ya zo duk wanda yake cikin wannan rayuwar da sun imani taki dani ne kullum taki di jami'an ma taki di eh, kullum dukkansu eh, walwalar sha'ar rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum eh, kulluhum wato duk wanda suke dukkan wanda suke ƙasa da ubangiji ya so duk za su yi imani kulluhum baki ɗayan su za su yi imani eh, kulluhum shine takidi shine takidi na wato na na manfil arz jami'a wanda suke kasar baki ɗaya
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين shin am- am- yanzu shin kai ne kake zaka shin zaka tilasta wa mutane malamin shi illahu minhum da abinda Allah bai zo tare da su ba al- abinda Allah bai zo musu ba zaka tilasta zaka tilasta musu hatta ya kuma har su kasance mu'mini da mu'minai la ba za ka iya wannan ba وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله da ma kayan lilafsin bai kasance wato lilafsin ga wata rai ba an tumura da imani illa bi iznillahi sai dai da nufin allah ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ubangiji yana sanya azaba ga mutanen da wato ba sa hankalta ai la yatadabbaruna ba sa izina da ayatul lahi ayoyin allah قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ka faɗa ga kafiran maka ka ce unzuru ku duba ma za fi samawa to al'adu menene a cikin wato samai da kasai min al'ayati na daga ayoyi addalatu mai shiryawa alawa hadaniyatul lahi ta'ala bisa ka takar Allah ta'ala وما تغني الآيات والنجوم عن قوم لا يؤمنون al'ayatu ayoyi wan nuzur da manzanni ba sa wadatarwa nuzur din nan jam'i ne na naziru ai a rusul manzanni ba za su wato wadatar ba an kaumi ba su yi amfani ba ga mutanen da layu mai nuna dama ba za su yi imani ba fi ilmin lahi a cikin aikin a cikin ilimin allah ai ma tamfahun ba za ta yi musu amfani ba وهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ai ba hal ai ma yanzu zuruna ba komai suke saurare ba suke sauraro ba bita fizi bika da sare kwantar da kai ya rasulullahi illa misal ayyamin lazina khalaw min qablihim sai dai irin misalin kwanukan waɗanda suka shuɗe min qablihim daga gaban su min al'umma daga al'ummatai ai misal waqa'ihim misalin abki abken su min al'azabi wato daga azaba قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين muntazirin kullu ka ce ka ce musu fantaziru ku saurari zalika wannan ni ma ina tare da ku ina cikin masu saurare ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا sannan za mu tsayar da wato manzanninmu za mu tsayar da manzanni manzanninmu eh wannan wato fi'ili mudari'i ne amma li hikayatul halil madiyati eh mun an ce sun nuna ci sannan za mu tsayar ko sannan za mu summa sannan za mu tsayar da manzannin bayan kuma tuntuna an riga an riga an tsayar da su eh domin wayannan manzanni da ake bayani wato sun riga wato manzala zuwa kuma an saukar da azabar an tserar da manzannin an halakar da al'umma da suka sarrafantar da manzannin eh to so haka sai kuma aka kawo shi da siga ta mudari'i eh shi kuma fi- fi'ili mudari'i a ka'idar sa yana ɗaukar hali ko istiqbali eh abinda ake yi yanzu ko kuma abinda za a yi nan gaba to shine fi'ili mudari'i ke ɗauka to wannan abin da yasa aka kawo hikaya ce ta halin da ya shuɗe ana yin bayani akan abin da da can aka yi yadda aka yi shi to shine sai aka kawo shi a haka a nan wannan yana daga cikin wato balaga ta alkur'ani Mm. ya ce sannan muka tserar za mu tserar da waɗanda eh, wato su za mu tserar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani tare da su mai azaba daga azaba ma'ana ma'ana mun tserar da su mun tserar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani da su mun tserar da su mai azaba daga azaba كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين kazalika ija irin wannan tserarwa hakan shine ya kankanta alaina a kanmu haka nan nunjil mumin za mu tserar da muminai muminan su ne annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu da sahabbansa hina ta'zibul mushrikin yayin da za mu yi azaba ga mushrikai ko za mu tserar da shi manzo Allah ko za mu tserar da duk sahabbansa da suka yi imani da shi قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله kulka ce musu ya ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahlul makka da mutanen makka in dai kun kasance cikin kokonto a cikin addinin nan na annahu haqqun cewa shi gaskiya ne to in dai kuna dai kokonto to ni bala abin da zai ta budu ni ba zan bauta abin da kuke bautawa ba min dunillahi kuma bayan Allah ai gairihi wani sa wa huwa al-islamu shine gumaka lishakikum saboda kokonton ku fihi a cikin sa walakin ولكن اعبدوا الله الذي يتوفيكم sai dai kawai ni wato zan bauta wa Allah wanda shi ne wato yake matar da ku duk abda arwahikum da karɓar rayukanku وأمرت أن أكون من an المؤمنين umarce ni in kasance daga cikin masu imani وأن أقم وجهك للدين حنيفا kuma an ce min tsere wato kulliya ta eh da aka ce wasu zikirul ba'd na yura da bil kullu wato fuska shashi ne na kulliyar dan adam eh to an faɗe ta ana nufin wato kulliyar aqim waje haka liddina ka tsaye da kulliyarka liddini ga addini hanifan ai ma ilan mai karkata ilahi zuwa gare shi ولا تكونن من المشركين kakka kasance minal mushrikin daga masu rage wa kansu lada ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك kakka bautawa min dun layi kuma ba Allah duk wani abin da wani shi Allah kakka bauta musu kakka bauta ma layan bauka abinda baya amfanin ka ba zai amfane ka ba min dun layi kuma bayan Allah ai abinda ba zai amfane ka ba in abattahu in ka bauta masa wala ya duruka kuma ba zai cutar da kai ba in lam ta'budu in baka bauta masa ba فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين fa in fa'alta in ka aikata zalika wannan fardan a takadiri to fa innaka san dai hakika kai izan yayin nan min zalimi da kana daga cikin wato masu rige wa kansu lada وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو idan Allah ya shafe ka ya same ka bidirin da wata cuta ka fadarin kamar wato talauci wa maradin da jinya to falaka shi ba mai yayewa ya dauke wannan wato larurar eh, ba wanda zai yaye ya dauke lahu ga wannan larurar illa ko sai dai Allah tabaraka wa ta'ala وإن يردك بخير فلا راد لفضله in kuma yana nufin ka da khairin da alheri ubangiji yana neman ka da alheri yana neman ya sauka maka da alheri to farara farara da ba mai ijewa li fallihi ga fararsa allazi arada wanda yake nufi allazi arada ka bihi wanda yake nufin ka bihi da shi to ba wanda yake zai zai ba to zai zai juyar da wannan abun wannan aya babu wani abu a kan da to a duba ƙarshen surat yunus eh, a duba mana ƙarshen surat yunus ka'idodin da ya fita a ƙarshen surat yunus to mu ƙarasa نعم ma'anar ma'anar da kuru
gafur a ran da lifadili bai yi magana wannan ba sai dai karshen ayar wala kuru da yin shi ne to da yawa ma'anar shi.
da bismillah wa ma'anar da kuru ma'anar gafuru yastirul qaba'iha shine wanda yake sisirce wato munanan ayyuka wa zunuba da zunubai isbab sitr ai alaiha ma ba mu ja ayar ba ba mu ja ta ba ai mu je ta mu ƙarasa tun da mu fara bi isbab sitr alaiha da wato sakin wato sutura alaiha a kanta fi dunya a duniya wa tarkil mu'akhadati wal iqabi alaiha fil da akhirah birin roƙo wato da hukuma a kan ta ranar lahira wa hazzul arif min hadha al ismi rabon wato masani a wannan suna an yastira min akhihi shine ya sitirce wa ɗan uwansa ma yuhibbu an yustara minhu abinda ɗan uwan nasa yake son a sitirce masa shi faqad qala alayhi salam hakika wanda Allah alaihi salam ya ce man satara ala mu'minin awratahu wanda ya sitirce wata al'aura ta musulmi satara Allahu to shi awratahu ma Allah zai sitirce al'aurarsa wal mudutaku na wal mudutaku mai yin giba wal mutajassisu da mai wato neman wato tujjasusun labarin mutane wal mukafi wa ala al isa'ati eh, da mai me?
wal mukafi wa ala to al da mai wato isa'ati da mai wato mukafa ake wato ba da wato wani abu akan munana munanawa bi ma'azin am hadha al wasfi wa wato suna wato gefe a wannan sifa innama al muttasifu wato bihi suna nesa da wannan sifa wa innama al muttasifu sai bihi dai wanda ya sifanta biye da shi man la yubshi min khalqi llahi wanda baya watsa labarin halitta Allah illa ma illa ahsana ma fihi sai dai mafi kan abin da yake cikin halitta sai dai mafi kyan labarin su yurwa an rawaito anna isa alayhi salam cewa annabi Isa alaihi salam harrama al hawariyina ya shuɗe tare da hawariyawa bi kalbin da mayyitin wani wato wato wani kare wanda ya mutu qad galaba nafsuhu wato warinsa ya yi ya yi rinjaye faqalu wakalu sai suka ce ma anta la hadhihi al-jibata mamakin wato mamakin ɗoyin wannan mushe faqala isa alayhi sai salam annabi isa alaihi salam ya ce ma ahsana bayana asnaniha wato mamakin mamakin farin haƙoranta tasbihan faɗakarwa tasbihan ala ala anna tambihan dan faɗakarwa ala anna alladhi yanbaghi ala bisa abin da ya kamata an yuzkara min kulli shay'in ma huwa ahsanu a faɗi kowane abu an za a yi magana a kansa a faɗi abin da yake kyakkyawa ya ke wannan nukuda ce muhimmiya duk abin da ai manzo Allah ya faɗa a hadisi man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alheri ko ya shiru eh ba ka riga wani al'auran mutane kana watsa ta ba ko kuma ka zo kai ta zagin mutane ko kuma kai ta sakin baki ga al'umma eh wani ma abin ma ba a yi ba ka kamo in ba ka son mutum ka ɗora masa eh in ka ɗora masa shi kenan kuma waɗanda suke jahilai wanda ba su da tunani sai su ɗau wannan abin kuma su tafi su ta amfani da shi su ta yaɗawa eh to نعم. يصيب به من يشاء من عباده zai samu wanda yake son sa da shi ai da alkhairin nan wato wanda yake so ya same shi min ibadihi daga bayan sa وهو الغفور الرحيم ubangiji shine mai gafara arhimi mai jin kai قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ka ce musu ya ku mutane ai ana nufin mutanen maka hakika gaskiya ta zo muku daga ubangijin ku ومن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه wanda ya shiru kadai ne yana shiruwa ne da nafsihi ga kansa ومن ضل فإنما يضل عليها ba kalla wanda kuma ya bata kadai ne yana bata ne a kanta domin a kan kansa domin wato sakamakon batan nasa a kansa zai kasance وما أنا عليكم ni بوكيل ne wato ba wakili ne akan ku balle in tilasta muku Allah guda bisa shari'a واتبع ما يوحى إليك من ربك ka bi abin da aka yi maka wahayi eh daga ubangijinka
واصبر حتى يحكم الله wata bi ma yuha ilayka kawai ne wata bi ka bi ma yuha ilayka abin da ake wahayin su zuwa gare ka wasu bir kai hakuri Allah da wata bisa kira ga Allah ba a zamu da cutar kafirai hatta ya kuma Allah ba hadda Allah ya hukunci bi ma a cikin su bi amrihi da lamarinsa وهو خير الحاكمين shi ne fiyayyen masu hukunci ya yi adalmu shi ne mafi adalcinsu wa ƙar sabara hakika wa zala sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri hatta hukuma na mushriki har dai aka hukunci akan mushrikai bil qitali da yaƙi wa ahlul kitab wa ahlul masu wato ahlul kitab da yahudi da nasara kuma bil jizyati da jizya mun kawo wannan ƙarshen wannan sura ta yunus eh kuma yanzu a cikin ƙarshen suran nan an duba a lokacin ƙarshen sura ya kan wani na wani ma yana daga cikin abin da ya abubuwa manzan na sallallahu alaihi wasallam na daga cutarwa abin da abdullahi dan mas'ud ya ba da labarinsa ala ya ce mun kasance muna tare da manzan na sallallahu alaihi wasallam a masallaci yana cikin sallah وقد بهر جسور wato an soke juzurin wato wata wani rakumi وبقي فرسه sai wato wato tumbinsa ya saura قال أبو جهل sai abu jahil ya ce أيكم يقوم إلى هذا القذر wane ne zai tashi zai ɗauko wannan ƙazantar ويلقيه على صلى الله عليه وسلم kuma ya jefa shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah فقام أبوبكر بن أبي sai بعيد rubutu dan abin mu'aidin ya tashi وجاء بذلك الفرس sai je ɗauko wannan tumbin فألقاه عليه صلى الله عليه sai وسلم je ba shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وهو ساجد yana cikin sajada استبعد sai suka yi ta dariya فدعا بعضهم يميل على بعض shashin su yana karkata bisa shashi dan dariya حتى جاء الفاطمة رضي الله hasai da عنها na faɗi ma Allah ya da ita ta zo وألقت بعضه ta ɗauke shi daga kan manzo Allah ta jefar فأقبلت عليه تشتمه sai ta zo gaban su ta zo tana ta sakin baki tana ta zagin su وكان في جواره سنة سنة جماعة akwai wata jama'a a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وهم أبو لهب a cikin akwai Abu Lahabin والحكم بن العاص بن da Hakim bin Asimin Ubata وعقبة بن أبي da معاوية Ubata dan Abi Mu'aydin وكانوا يضربون عليه الأذى sun zama wato suna wato suna yin suna cutarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فأثره وعليه har dai suka jefa wannan tumbi a kansa وخرج أخذه صلى الله عليه وسلم
ne وخرج به
waye waye dauke shi فإذا وكانوا يضربون عليه الأذى sun zama suna jefa cu- wato cutarwa gare shi فإذا ضربوه idan suka jefa shi suka jefar da shi أخذه عليه السلام sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kazanta kenan suna jefa masa kazanta idan suka jefa kazanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke
ووقف به على بابه sai ya tsaya da shi a lababi ya bisa ƙofarsa ويقول ya bana abdu manafin ya tsaya ya ce ya kai dan abdul manafin jiwarun haza na jiwarun haza wannan shin wannan shine makotaka sun bai yi fi tsariki sannan sai je je ba shi a hanya وقال عليه السلام manzo مرة Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci لمن انتظر هداية له cikin wanda ya lizimci cutarwa ga manzo Allah من رؤساء قريش daga manyan Qurayshawa مخاطبا لأصحابه yana zance da abokansa أبشروا yana cin ku yi farin ciki إن الله تعالى مسير دينه wato Allah mai mai Allah mai bayyana addininsa ne يتمم كلمته kuma zai cika kalmarsa وناصر نبيه kuma zai taimaki annabinsa إن هؤلاء الذين ترون waɗannan da kuke ganin su مما يسبب على أيديكم waɗannan su ne za a yanyanka su a gaban idanunku آجلا nan da nan nan kusa ووقع كما قال sai abin ya faɗi abu kamar yadda manzo Allah ya faɗa فأجتمعهم الأصحاب بأيديهم yayin da sahabbai suka karkashe suka yanyanka su da hannayensu يوم بدر ranar yakin badar وهذه الهداية wannan cutarwa لا يظن الظان wato mai zato kan ya zaci أنها منقصة له صلى الله cewa عليه وسلم wannan izaya kan wani mai zato ya zaci cewa tana tau- ta tauye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama هي ردعة له balle wannan cutar ta ɗaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama دليل على مصابة قدره wato wannan dalili ne a bisa wato girman alƙadarinsa وعلو مرتبته da ɗaukakar wato darajarsa وعظيم رفعته da wato girman ومكانه wato ɗaukakarsa da kuma matsayinsa عند a ربه wajen ubangijinsa لكثرة صبره عليه السلام na'am لكثرة صبره saboda yawan haƙurinsa alaihi salatu wassalam وحلمه da haƙurinsa dai واحتماله مع علمه tare da ɗau- ɗau- wato tare da ɗaukansa nauyi tare da iliminsa استجابة دعائه da kuma ansa addu'arsa كلمته عند الله تعالى na'am ونفوذ da كلمته zarcewar kalmarsa a wajen Allah ta'ala قد قال hakika ya ce أشد الناس بلاء wato mafi tsananin wato masu samun bala'i الأنبياء annabawa الأنبياء فالأنبياء كالذهب wato annabawa kamar dinare ne والشدائد التي تصيبهم wato كالنار tsanance-tsanance da suke samun su النار kamar wuta ce التي ورد عليها الذهب wacce ake sa wato dinare a cikinta إن ذلك لا يزيد الذهب إلا حسنا wannan baya ƙara wa dinare kuma sai kyau
هكذا الشدائد haka nan لا tsanance-tsanance تزيد الأنبياء إلا ba رفعتها za ta ƙara wa annabawa kuma ba sai dai ɗaukaka To wannan wannan sura da muka ƙare suratu yunus ta kare abubuwa da yawa ita ma amma a taƙaice in an dubo farkonta ubangiji ya fara da wannan kalmomi rumuz wanda malamai suke tafi suke fassara su da allah shi ya san abin da yake nufi da wannan alif lam re allah shi ne masani da da wannan abin da ya faɗa sannan kuma sai ya nuna ɗaukaka alƙur'ani Eh, wanda wannan irin wannan abu da allah yake yi a cikin alƙur'ani ya sa tili wanda ba ma musulmi ba wato suke musulunta akwai wani wanda ba musulmi ba irin ta shi abin da ya- wani bature yake shi abin da ya sa ya musulunta kawai da ya karanta bakara farkon bakara ya ji allah ya ce zalikin kitabu larai ba fiye ya ce ba wani mutum da zai rubutu ya ce babu kokonto a ciki amma allah ya ce larai ba babu wani abu kuma aka duba babu kokonta ya babu wani abin da ya saba a ciki ce wannan ya tabbatar masa da cewa wannan kur'ani na allah ne eh saboda haka a farkon wannan sura za ka ga girman alkur'ani allah ya bayyana wato girman kur'ani sannan kuma ya bayyana girman manzala da aiken manzala sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna a kanin lillahi a jaban an auhaina ko an auhaina ila rajulun minhum ko ila rajulun minhum ka gani yanzu wannan har zai zama wani abun mamaki dan bai wahayi zuwa mutum wani mutum daga cikin su mun zabe shi ai mu muke halittar baki daya mu muke ɗaukaka mu muke kaskantarwa to mun zaɓi wannan mun ɗaukaka shi to me na mamaki a ciki ba wani abin mamaki eh to saboda haka wannan yana daga cikin abin da wato ya bayyana a cikin wato sura sannan kuma za mu fahimci aiko manzanni duk za ka in kana cikin tafiyar za ka yi ta ganin wato aiko- manzannin da allah ya aiko duk ya ta bayanin su a cikin wannan surar kuma ya rika bayanin albishir ga muminan duk da suka yi imani da manzannin kuma da gargaɗin wanda suka kafirce wa manzannin ka gani wannan ma za ka gashi a cikin wannan wato wannan sura eh sannan kuma a cikin suran nan za ka fahimci girman shi kansa ubangiji tabaraka wa ta'ala eh ya yi bayanin wato girman Allah wato girman da babu wani mai girma kamar wannan girman eh da yake cewa inna rabbakumullahu ko allazi khalaqa samawati wal ardi yana bayyana irin ayyukan da ba wani wanda ya isa yi wannan aikin eh kaga wannan ya nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala domin duk duk duk duk abin da fir'auna ya yi na girman kai da da'awar allantaka ai bai halicci wani abu an gani ba ko kukuken sauro bai ba eh to waye zai maka waye waye zai halittar maka sama da rufe-rufen sama in ba Allah ba waye zai maka ƙasa in ba Allah ba to wannan ya nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala sannan a cikin dai wannan sura Allah ya tabbatar mana akwai ceto za a yi ceto ka gani ko duk wanda Allah ya masa izini to zai ceto ma min shafi'in illa illa min ba'di iznihi yana nan a cikin wannan sura sannan kuma daga cikin abin da Allah ya tabbatar mana a ciki tashin alkiyama eh ubangiji yana ta maimaita tashin alkiyama tashin alkiyama kowa dan ya dan duk wani mai imani ya imani cewa alkiyama tana zuwa eh saboda haka duk abin da kafirai suke na kore ta to shi kuma ubangiji yana tabbatar da ita za ta zo za ta zo za ta zo eh dama abin da ake cewa mutum ya imani imani dama ka yarda da abin da baka san shi ko baka gan shi ba eh to shine imani to fadin Allah da yake za ta zo za ta zo ita ta sa duk mumini duk mumini suka yi imani da cewa eh wato tana zuwa kuma zuwan nan nata ya tabbata da cewa shi ubangiji shi ya nuna cewa ai shi ya kage halitta eh ba wani ne ya halitta ba shi ya kage ta ba a taba yi ba balle a ce ya gani wato ya kwaikwayi aikin wani shi ne a gi halittar kuma ya ce shi zai mai da ita kaga da ya ce cewa zai mai da ita to shi zai kuma dawa da ita ai shi ne ranar alkiyama tashin alkiyama kenan an hayi halitta a lokacin ajalinta ya yi ta mutu an je an binne ta to shi kenan kuma tashin alkiyama ya zo ubangiji ya tashe su wa yake da wannan ikon ba mai wannan ikon sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ke cewa yanzu in halka sun mu idu ko eh sannan yana tabbatar da kudurar ubangiji dai a cikin wannan sura ka gani to wallazi ji ala shamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ko da ta alamu adadin sinin wal isa to ka ga wannan kudura ce ta ubangiji wa ya sa ranar wa ya sa wata wa ya kawo hasken ranar ko hasken wata wa ya gwarwaje masaukan wato wa ya gwarwaje masaukan su kansu wato manazil na watannin ai sai Allah ne tabaraka wa ta'ala ba wanda ya sai wannan wannan kudura ce ilahiyya kuma yazo da tabbatar mana da wannan inda yake cewa inna fi khilafi layli wan nahari wa halaka Allah fi samawati wal ard la ayatin akwai dalilai eh inna la ayatin wato hakika ayoyi sun tabbata cikin kudura ta ubangiji shi wanda shine ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci duk abinda wato suke cikin su sannan ubangiji ya nuna mana tun wato mu ma yi haƙurar butulci tuntuna ake yin sa eh domin shi ubangijin ma da ya halitta da ya alheri ba kyale shi ba ballanta na kai dan adam eh ayar da yake cewa wai za masa insanu duru da ana da jambihi au qa'idan au qa'iman ko ayar da yake cuta gurin ubangiji ya koma yace da ubangiji ya taimake shi ubangiji ya kalle shi da rahamarsa idan talauci ne ya yi masa idan wata cuta ce ya warkar da shi ha to shi ne sai ce falon ma ka shamna eh eh falon ma ka shamna an hudurrahu marar kallon yadda ila durin masar to ka gafa allah ta baraka wata alaƙi eh mutum ya shiga cikin wahala ya kalli ubangiji ubangiji ya kalle shi da rahama eh bayan ya samu waraka kuma yi wa ubangiji bitilci saboda haka wannan suna ce ta rayuwa a samu bitilci eh sannan kuma tabbatar da ba da kiyama wannan mun faɗe shi sannan kuma za a yi sakamako eh aljaza'u min jinsil amal eh kowa abin da ya shuka shi zai samu idan mutum ya shuka alheri shi zai samu idan ya shuka akasin alheri to haka zai samu to duk a cikin wannan sura mun sami waɗannan wa bayani sannan kuma hidaya ta Allah ce tabaraka wa ta'ala eh kullum mutum in yana son shiriya to ya taro kan ubangiji Allah ya shirye mu Allah ya shirye ƴaƴan mu duk domin shine yake shiryewa da nufinsa ake samun shiriya da nufinsa kuma ake samun aksin shirya to shi yasa sura ce ta tare abubuwa tun masu ɗimbin yawa wato na izinoni eh, ta tabbatar mana da alkiyama ta tabbatar mana da uluhiyya ta ubangiji ta tabbatar mana da risalar mazala sallallahu alaihi wasallam wannan su ne rukunan abubuwan da za ka ɗauka muhimmai a ciki uluhiyya ta allah tabaraka wa ta'ala wanda ba yi da wato kini ya bayi da abokin tarayya sannan kuma manzancin manzala domin duk wasu manzanni da aka kan manzala zuwa suke suke albishi da zuwansa suna albishi ne manzala zai zo sannan kuma tabbatar da tashin alkiyama wanda shi kuma za a yi shi suna haka abubuwan suna dai da yawa sai a makaranci wa'annan da abubuwa a takaice kenan akwai wani abu Hmm? Tuwon a gani su wani, gani su. Muje?
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام Re, alif lam, re. Allahu alamu bi muradihi bi zalika. Allah shine masani da abin da yake nufi da wannan kalmomi da wannan kai arba.
كتاب نبت آياته ثم فصلت من لدن حكيم Ni خبير kaga nan ma kitabun ukimat ayatu. Can kuma a cikin suratul Yunus mai Allah ya ce. Eh, me yace a farkon surar? Suratul suratul fima aidar bayan ya kawo rumus din sai kuma ya faɗi girman alqur'ani ko ya faɗi ya faɗi littafi ne alqur'ani gashi nan wato daga ubangiji yake. Nan ma sai Allah ya mutu yake ta samun ukimat ayatu. Littafi ne da aka kyauce ayoyinsa. wato ayoyinsa a kyaucici suke ba za ta ga wani wato saɓani ba ba za ta ga wani wato wato tanafuri ba abinda masu balaga suke cewa ko tanafurul buru ko tanafurul kalimat duk ba za a samu a ciki ba eh bi ajibin nuzul wato da mafi- da mai ban mamakin tsari eh wa badi il ma'ani kuma wato mai kayantarwa ma'anoni duk inda kake karanta a qur'ani sai ka ga kamar ya fi kowanne eh ko ina ka karanta kowace sura ka karanta sai ka fi kamar ba kamata eh to haka qur'ani yake eh summa fussilat sannan aka yi bayani bil ahkam da hukunce hukunce wal qisas da qissosi wal mawa'iz da wazai wato min ladun hakimi shi wannan alqur'ani daga wajen mai hikima yake khabiru wato yake masani eh ai Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala Eh, ya zo ya yi mana bayani ya yi mana bayanin hukunce hukunce ya mana kuma ya ba mu labarin qissoshi ya ba mu kuma ya yi mana wa'azuzzuka azumi hukunce-hukunce duk wani hukunci da ya kama na rayuwarmu alkurani ya faɗe shi duk ya faɗi hukunci hukunci shine a yi maka bayanin abubuwan da za ka yi ka tsira a yi maka bayanin abubuwan kuma da za ka bari to ba abin da ƙurani ya rage ya faɗa kuma an kawo da ƙisoshi ƙisoshin na kawai ba wai ƙisoshi ne za mu zauna mu ji su wato mu yi dariya ko mu ji daɗin su a izina ce a cikin ƙisoshi mu ci irin abin da ya faru da manzannin da suka wuce da Allah ya mana kuma an zo an mana wa'azuzzuka don mu gyara rayuwarmu saboda ta inganta saboda rayuwar lahira eh to duk a cikin Qur'ani aka yi mana wannan milladun hakimin daga ubangiji mai hikima eh ma'ana shi mai hikimin nan da shi yayi wannan domin in ba mai hikima ba wanda zai wannan eh to kuma ba wanda ba wani mai hikima da ya kai hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala eh kuma khabir abinda ake cewa khabir masanin wato abu baɗini abinda yake ɓoye eh in zahiri ne aka ce alim to masani ne kowa ma zai iya ɗaukar wato wannan ilimin ga gudan wato abinda Allah ya hore masa amma khabir wato masani na daqa'iqul umur eh ka san abu ka san abubuwa masu zurfi to sai a ce khabir eh wato masani eh za ka ta wato wanda yake wanda ƙwararre a cikin abu a larabci ma na zamani a ƙwararre khabiru ake ce masa khabiru ƙwararre akan ilimi kaza sai ce ai masani ne ai khabiru ne akan kaza Allah tabaraka wa ta'ala ba wani khabiru kuma da ya kai shi eh hmm.
ألا تعبدوا إلا الله Allah bi Allah ta abudu kan ku bauta wa kowa illa Allah sai Allah Allah kaɗai za ku bauta ba gumaka ba إنني لكم منهم نذير وبشير ni dai inda ni sai hakika cewa ni wato mai gargaɗi ne lakum gare ku eh min hu daga gare shi daga wajen Allah Allah ya turo ni in muku gargaɗi bil azabu da azaba in kafartum in kuka kafirce wa bashirun kuma ya turo ni na zamo mai albishir gare ku bisa wafi da sakamako in amantu in kuka imani وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا Allah wa'an istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku ne shirki daga shirki sannan ku tuba zuwa ga ubangiji ai irzu ku koma ilayhi zuwa gare shi bi da'ati da biyayya in kuka yi haka yi mace ku ubangiji zai ji da ku daɗi fi duniya a duniya mata an jin daɗi hasanan kyakkyawa bi ɗibi aishin da wato rayuwa wacce take mai daɗi wasu atin rizki da yaron arziki to zai yi muku wannan ila ajali zuwa ga- zuwa ga ajali musamman abin ambato huwal mautu shine mutuwa duk za ku ji daɗi na rayuwarku za kuma ku ku wataya amma fa zuwa ga ajalin mutuwa idan kuka zo kuka mutu shikenan wa yuti kullu zai fadlin falla sannan ubangiji zai ba duk wani ma'abucin wato falla a ranar lahira in an je lahira zai ba wa kowane wan- duk wani wanda ya yi aiki zai ba shi fadlahu sakamakonsa Eh, in ka yi aiki to allah zai baka sakamakon aikin da ka yi وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب in يوم kabir in tawallo in kuma sun juya bi hasbi hiddata aini eh wato wa in tawallo ko kuma ai in tuuridu kenan eh wa in tawallo in kuka juya ai tuuridu kuka kauda kai to fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ni ne muku tsoron azaba yini wanda yake mai girma ko yawmul qiyamah shine ranar alqiyama إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ko ku ta tabbata zuwa ga Allah shi kuma Allah mai iko ne a bisa kowane abu wa minhu thawabu yana daga cikin iko Allah sakamako wal azabu lin azaba aha أمر الله تبارك وتعالى عباده بالاستغفار Allah ya umarci bayansa bil istighfar da neman gafara يقول الرسول صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce طوبى لمن وجد في صحيفته wato farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu takardarsa استغفارا ya كثيرا samu istighfari mai yawa an an zo hisabi نعم to farin ciki ya tabbata ga wanda ya samu istighfari mai yawa wato a takardarsa ranar hisabi وأفضل سياج الاستغفار na'am وأفضل سياج الاستغفار mafificin shigogin istighfari سيد الاستغفار shine shugaban istighfari اللهم أنت ربي Allahumma anta rabbi أنا عبدك ana abduka لا إله إلا أنت Aha, خلقتني وأنا عبدك وعلى أحدك ووعدك ما استطعت mhm.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت illa anta نعم. هذا سيد الاستغفار wannan shine shugaban istighfari من قاله ya في kamata يوم karanta ya masu ji wanda ya haɗa ce shi sai ya rika yin sa نعم sake jan sa اللهم أنت ربي Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت la ilaha illa anta babu abin bauta da cancanta sai kai نعم وأنا عبدك wa ana abduka لا إله إلا أنت la ilaha illa anta خلقتني khalaqtani وأنا عبدك ni bawa ana abduka وأنا على أحدك وأنا ووعدك على أهدك ووعدك ما استطعت وما استطعت أبوء لك بنعمتك أبوء علي لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إنه لا إلا أنت يغفر الذنوب إلا أنت نعم شين سيد الاستغفار نعم من قاله في يوم wanda ya faɗi wannan istighfari a yini مات في ذلك ya اليوم mutu a wannan yinin دخل الجنة zai shiga aljanna ومن قاله في ليلة wanda ya faɗi wannan istighfari ya karanta shi ne a dare ومات في تلك ya الليلة ya mutu a cikin daren دخل الجنة zai shiga aljanna لا يزال عبدي يستغفر bawa na bai gushe ba yana neman gafara wala azalu aghfiru lahu ni kuma ba zan gushe ba ina gafarta masa mastaghfarani muddin dai ya nemi gafara ta qala rasul sallallahu alaihi wa manzo Allah sallam sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asarra man istaghfara wato eh?
ma asarra man istaghfara wato wato mai istighfari bai zarce ba wa in ada fil yawmi 70 marratan da zai zar- wato ko da ya koma ya maimaita su saba'in hadithun hadisi ne rawahu abubakar wa abubakar ne ya rawaito shi huwa qalilul ahadith wato eh, shi wa yana shi kusa yana bakar hadisansa kaɗan ne ba su da yawa نعم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه wa an istaghfiru ku nemi gafarar rabbakum ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi أي ارجعوا إلى الله تبارك ai ma'ana ku وتعالى koma ga Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah ya kira wannan zala aya mai zuwa ta sauka kamar rawahul bukhari kamar yadda buhari ya rawaito annabi na abbas da abdullahi dan abbas liman kana yastahi cikin wanda ya kasance yana jin kunya an ya takalla wato ya shiga ban daki auri jami'a auri jami'a ko kuma ya tara da iyalinsa bayu budi ila sama to ya sadar da sama ma'ana sama abu diga shi ga sama eh, yana cikin ban daki wakila wani kwallo aka ce a fil munafikin ta sauka da cikin munafikai ألا إن ألا إنهم يصلون صدورهم إذا استحقوا منه Allah ka sani ina wa cewa hakika ne su musulmi suna karkatar da wato kirajensu da ya samu don su koya minu daga wato ubangiji a cikin raya wasu ألا إن يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ka sani wato ni ne ya sauci da su ya bahu wa kasan da suke lulluɓe wato tubobin suke lulluɓe suke lulluɓe kansu da shi ai ya tagarɗau da suke lulluɓa bi da ita ya alamu ubangiji ya san ma yusuf nuna abinda suke asirtawa wa ma yuli nuna da abinda suke bayyanawa fala yubni istighfa'uhum kuyansu ba zai wadatar da su komai ba إنه عليم بذات الصدور shi dai ubangiji masani ne da abinda yake cikin zukata
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها Aha, wa ma min dabbatin min dinnan za'ira ce ba wata dabba fil ardi a bayan ƙasa iya ma dabba alaiha shine wata take dindiki alaiha akan ƙasar illa Allah ya rizquha sai da arzikin ta yana ga Allah ta kafala bihi ya lamunce da shi fallan falala minhu daga gare shi ta'ala madaukaki waya alamu kuma ubangiji ne ya san mustaqarraha matabbacin da ma'ana muskanha wato inda take kwana duk duniya a duniya aw sulhu ko kuma a cikin tsatso wa mustaudaha da ma'ajiyarta ba da mutu bayan mutuwa ofin rahimu ko kuma a cikin wasu mahaifa كل في كتاب مبين dukkan abin da aka ambata din nan yana cikin littafi mai mabayyani ai huwa lawhul mahfuz shine alal lawhul mahfuz وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرجو على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا amala shine wanda ya halicci sammai wal ardi da kasai fi sittati ayyamin cikin kwana shida awwalu ha ta farkon kwana shida nan al'ahad ranar lahadi wa akhiru ha ta karshe kuma aljuma'at ranar juma'a wa kana arshu al'arshin ubangiji ya zama qabla khalqihim tun gaban halittar su ya zama alal mai a kan ruwa wa huwa shi kuma wato ruwan alamatun nari yana bayan wato kan doron iska liyabluwakum don wato ijarrabe ku ai halaka huma ya halice su wa ma fi hima da abin da yake cikin su manafi'a don wato don amfanin nuka lakun gare ku wa musaliha da gyara kuma amma duk ya yi su ne da ya fita birakun don ya jarrabe ku wato ya ga wane ne a has- ayyuku a cikin ku wane ne a hasanu mafi kyan amalan aiki ai a gawo ma ai waye mafi biyayya lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala menene bai da yawa kuma zan kawo sha ɗaya ta kuma
الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala المتكفل بالرزق shine mai lamunce arziki لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء babu abin da yake buya gare shi a ƙasa ko a sama يعلم محل كل شيء ya san mahallin kowane abu يا مخلوقاته daga abubuwan halitta محله في الدنيا ya san bigiransa a duniya ومحله ya في الآخرة san bigiransa kuma a lahira محله في صلب أبيه ya zama kuma mahallinsa a cikin tsatsan babansa umma halluhu fi rahimi fi rahimi ummihi haka nan ya san wato ya san asalinsa a cikin mahaifin mahaifiyarsa wa fi hayatihi a cikin rayuwarsa ma ya sani wa fi mautihi haka nan da mutuwarsa ruwa anna Musa alaihi salatu an wassalam rawaito cewa annabi musa alaihi salatu wassalam lamma ba'athahu Allah ila fir'auna yayin da wato allah ya ke zuwa fir'auna wa qad taraka ahlahu fi tilka al-halati hakika ya bar iyalinsa a wannan hali tarakahum fil falati ya bar su a cikin daji wa qad nafasat zawjatuhu wato matarsa kuma ta yi bi ta yi wato ta yi wato naƙuda fa ta'allaqa qalbuhu bihim sai wato zuka zuciyarsa wato zuciyarsa tana taya da su wa tasa'ala ya yi tambaya kaifa ya'ishuna ba'dahu ya kuma zai rayu ba da hu bayansa lamma arsalahu Allah ila yana fir'auna ya za su ya za su rayu ba da hu bayansa na'am lamma arsalahu ila fir'auna yayin da Allah ya ke zuwa fir'auna فأوحى الله إليه sai Allah ya wahayi zuwa gare shi أن يض- أن يضرب بأصاه الحجر ya doki wato dutse da sandarsa فضرب الحجر الذي أمامه sai ya doki dutsen da yake gabansa فانفلق shikenan sai sai sai ya fashe فإذا بصخرة sai ga wata fa فأمره بضربها أيضا sai ubangiji ya umarce shi da ya dake ta فضربها sai ya dake ta فانفلقت shi kenan ita ma sai ta fashe فإذا بصخرة sai ثانية ga wata wato ba ta biyu فأمره فأمر بضربها فضربها shi kenan sai ya kuma umarta su bidar da dukan sai da geta فإذا بدولة صغيرة sai ga wata wato tsutsa sigiratin kankanuwa في فمها بعض الحشرات na في فمها بعض الحشرات akwai wasu kwari a cikin bakinta الصغيرة na الصغيرة a sigirati kanana تأكلها tana cin da فامتلأ بدنها cikin da ya shiga فقالت har da cikin da ya shiga bukatar ta ce إنها تحمد الله ita ne tana gode wa Allah الذي لم ينسها wanda bai manta ta ba وهي في سكرة في سكرة bai في manta ta ba سكرة tana cikin wata fa fa- tana cikin wata fa wannan fa ma tana cikin wata fa لم bai ينسها manta ta لم ba يجهل ko محلها bai jahilci bigiran da take ba علم موسى annabi musa annabi musa ya sani أن القادر على إطعام cewa ba ga أهله mai iko bisa ciyar da wannan wato tsutsa قادر على إطعام mai أهله iko ne a bisa ciyar da iyalinsa فاطمأن باله sosai sai zuciyarsa ta nutsu وذهب إلى duk فرعون da zuwa ga fir'auna وما تذكر أهله bai tuna iyalinsa ba har ta halaka fir'auna har dai wato fir'auna ya halaka بعد أربعين bayan سنة shekara arba'in كان أنس ya isa an ce tun daga ra'ayin bai bai dawo ya da ya tafi da ya ga wutar ai cewa ya zai je zai je ya ni a nasu na rago sai a cikin mun haɗu ka basu ko zan je in ɗosano muku in kawo ku domin an ce lokacin ana cikin wato tsananin wato sanyi ne ana cikin tsananin sanyi sai ya ce ya hango wuta su tsaya zai je ku samu musu wuta sai matar ta su kuma ta fara naƙuda to sanda ya je da ya je ya yi munajati da Allah da aka aike shi bai dawo gun matar ba sai da ya wuce bai ba tana da su ba ya manta da su ya tafi aikin ubangi sai da aka halakar da firawuna ya tuna ya bar iyalinsa a sauran eh to ƙarasa نعم
iyalinsa ta
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا تأثير سحر مبين ولا إن قلت والله إن كافر يا محمد صلى الله عليه وسلم كافر على مغرسو kace musu innakum kuma kusuna ababan tashi ne min ba da mutu bayan mutuwa ko ganin ma tashin alkiyama ya zo ubangiji yana tawaita mana tashin alkiyama duk wannan dan mai adalci ne duk wani wanda yake da wani wato wato wani wani wato dama to ana maimaita masa tashin alkiyama dan ya adalci dan ya san za a zo fa za a yi hisabi domin in ba hisabi ai ba magana za a tashin alkiyama an ce za a yi tashin alkiyama a haɗa duk halitta kai hatta dabban ma da take da ƙaho sai an musu hisabi da wanda ba ta da ƙaho ballantana ɗan adam saboda haka duk abin da kowa yake yi akwai ranar hisabi shi yasa ubangiji saboda muhimmancin wannan ranar yake ta maimaita ranar alkiyama ranar walayin kulta walayin kulta lahu innakum maqusun min ba'd al-maut za a tashi mutum ina kenan alkiyama kenan duk wanda aka tasa bayan mutuwa dama mahashar zai ce mahashar za a ce eh yake cewa wala in kulta ka in ka ga musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace musu innakum mabusun ku ababan tashi ne min bayan mutu bayan mutuwa la yaqulanna wallahi za su ce la yaqulanna zina kafaru wallahi wanda suka kafirci za su ce in haza ai dai wannan qur'ani bai zama ba annadiki mai yin furci bil ba'si da tashin alkiyama awul ladzi taqulu ko kuma abin da kuke fadarsa to illa sihiru sai dai sihiri ne mubinin mabayani ai wa bi qiratin sahiru wa yushanu ilayhi an ce sahiru wato ana nufin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nufi cewa shine sahiru eh in kuma an ce sihirun ma'ana shi alqur'ani suke nufi da wannan eh wato shine mushahadu bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam eh saboda ba su yarda da tashin alkiyama ba ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثون wallahi idan wato muka jinkirta musu da azaba eh ila ummatin har zuwa lokacin zuwan ummatin ai a bukatun wasu wakatai ma dukkan abin kididdigewa la yaqulunna za su rika fara isi za dan isgiri su ce ma ya habisu ai ma ya mun me ya hana azaban minan nuzul daga sama ya hana su zauka ana ta isgiri ba an ce za a sauko da azaba to tana ina sai kuma ai ta isgiri Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا anhum ala musani yawma yatihim ranar da azaba za ta sauko musu laysa masrufan anhum babu wani wanda zai ije wannan azaba gaban su in ta tayi sauka ba wanda ya isa ya ije ta eh za ta sauka kawai da izinin ubangiji وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون abinda suka zama suna izgili da shi na daga azaban nan wahaka shine ya sauka bihim da su ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه idan muka ɗanɗana wa al'insanin mutum shine kafiri muka ɗanɗana masa wato rahamatan wato jin daɗi min na daga gare mu ai ginan wadata wasu hatan da lafiya sun mana za'ana ha sannan sai kuma muka cire ta minhu daga gare shi إنه ليئوس كفور inda hu sai ga shi la yaqusun wallahi mai ɗebe ƙauna ne daga rahama Allah kuma kafi kakurun ai mai tsananin kafircewa ne biyi da shi ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني wallahi idan kuma muka ɗanɗana masa wato ni'imanmu ba da darra bayan tsananinmu wato talauci da tsanani da ya shafe shi da ya shafe shi laifin da sai ya rika cewa za habba sai ya atu wato musibai sun tafi anni ga birana eh walam ita wa zawalaha wato bai bai wato bai zaton wato gushewar ta ba sai ta sai ta gushe kuma wala shakara alaiha kuma sannan aka yi masa bai mai godiya bai gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya masa ba eh amma za ka gaishe inda hula farihu za ka gaishe ne
إنه لفرح فخور sai ka gaishe lafarin wallahi yana mai farin ciki baɗin mai- mai girman kai eh fahoru mai alfahari alin nasu bisa mutane bi ba mutu da abin da aka bashi إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات sai dai waɗanda suka yi haƙuri albarra a bisa cuta wato cutar da allah ya zarafe su da ita talauci ne ko wata jinya ce sai suka yi haƙuri kuma amiru amiru sai ya ci ko suka asali hati suka kuma aikata asali hati wato ayyuka na gari bin da amma a halin wato nima ma'ana lokacin da ubangiji ya jarrabe su da tsanani da talauci suka yi haƙuri lokacin kuma da ya kuma yi musu yalwa eh, ya yi musu yalwa kuma suka suna cikin harkar lafiya eh, to su kenan suna cikin harkar lafiya to su kuma suka yi biyayya shi ne yake cewa ilil lazi da sababu sai dai wanda suka yi haƙuri allah da rabi da cuta wa abin saliha su kuma aikata ayyuka kyawawa tunda amma a zamanin wato ubangiji yalwar da ubangiji ya musu Eh, zamanin kunci talauci jinyoyi suka yi haƙuri zamanin ni'ima kuma suka yi biyayya ga Allah eh ulai kalon أولئك mafi لهم مغفرة وأجر كبير wa'annan gafara ta tabbata gare su da lada wanda ke mai girma shine aljanna saboda sun yi abin da ake so lokacin tsanani sun yi haƙuri lokacin kuma ni'ima wato sun yi aiki na gari sun bi ubangiji eh sun gode wa wannan ni'imar
فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك
wala allaka tariku me yi wace kai dai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yi wace kai tarikun ba zama yi wa ilaika kai mai barin shashin abin da aka yi wahayi ne zuwa gare ka wala tu ballugu mu iya ba za ta riskan musu da shi ba lita hawunihim saboda sakacin su biye da shi wa za'iqun bihi sadruka kuma wato kirjinka kuma yana kuntata biye da shi bitilawati da karanta shi alaihim a gare su a gare su da ajili saboda an ya kulu kansu ce laula unzila alaihi kanzu me ya hana a sauka musu da wata taska au ja amma a huma lako ko ya zo tare da mala'ika mana za a sauka musu da wahayi ko za a sauka musu da wahayi to ai sai a sauka musu da wata taska ta yalwa da za mu zo mu gani mu ma mu shiga ciki ko kuma a sauko masa da wannan abin za a sauko masa kuma a haɗo da mala'ika duk abin da ya ja mala'ika ya ce eh gaskiya yake eh gaskiya yake mun mu ne shaidarsa eh saboda tsananin kafirci to waye isa ya ga mala'ika mala'ika dan adam ai bai isa ya ga mala'ika ba eh bai isa ya ga mala'ika ba eh ma'ana ya zo da mala'ika ya ce duk yana gaskata shi eh sai su ce me ya hana a sauka masa da taska ko kuma wani mala'ika ya zo tare da shi sai duk yana gaskata shi kamar kamar ta rana kamar yadda muka nema inna ma anta إنما أنت نذير kadai dai kai ya rasulullahi naziru mai gargadi ne bala alaika ba abin da yake kanka illal balak sai riskar da aike lal ityani bi muftarahu ba zuwa da abin da suka nema na wato wasu wasu ayoyi ba والله على كل شيء وكيل Allah wato shine wato wakili ala kulli shay'in bisa kowane abu ma'ana abin mai kiwo kai jazihim zai saka musu shi ubangiji ba abin da yake buya gare shi idan abubuwan da suka yi kyakkyawawa ne to Allah zai saka musu da aljanna idan kuma abubuwan da suka yi munana ne Allah zai saka musu da zama gidan wuta ba abin da zai buya gare shi tabaraka wa ta'ala أم يقولون افتري bari dai suna cewa iftara ai ma'ana manzo Allah shi ya kagi alqur'ani shi ya kagi qur'ani da kansa قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ya to sai ce to ya rasulullahi ka gaya musu ka ce ku zo da wato misalin sura goma wato misalin wannan sura ku zo da sura goma irin wannan abin da muka saukar kuma suna da misali suna misaltuwa da abin da muka saukar a fasaha da balaga eh amma ku zo da waɗannan sura goma muftara ya tun eh wanda ku kuka ƙago su ko inna ku san da cewa ku arabiyu da laraba ne fusaha a masu fasaha eh misali misali ne to ta haddahu ya ta haddun su bi hada ita a gurin da farko sura goma sun mafi suratun daga baya ma aka ce su zo koda da sura ɗaya suka kasa kai an ce masu zo da aya guda ɗaya ma sun kasa kuma lokacin lokaci ne da suke da fasaha eh suna da fasaha kuma larabawa ne babu wani wato ɗigo a cikinsu eh mutum kaman ɗaya da mun- mutum ɗaya sai ya tashi a lokaci ɗaya ya kera wato waka ba tare da ya zauna ya yi ya yi tunani ko ya ɗauko alƙalami yana rubutawa yana soke ba irtijalan sai ya tsaya ya waka sai ya baka baiti dubu yanzu to wannan fa lokacin da aka ce su zo ko da da aya ɗaya wacce ta kai wato balagar ayar ƙur'ani ko fasahar ƙur'ani suka kasa zuwa da ita eh lokacin wato ka zuhair baban kabu yana zama a sukul a sukul majaz eh eh wato akwai akwai wato kasuwar majaz akwai mijinna to suna zama suna ana zuwa wato suna zuwa ana zuwa ana rera waka eh to a farkon lokacin akwai mutumin da ya zo yana zaune ya rera waka sabaiti dubu ya ce idan an samu wanda ya mayar zai ba shi dinari dubu ya rera baiti dubu yana gama wani saurayi ya ce zai mayar ya tashi daga ji ɗaya kenan ya mai daga ji ɗaya ya mai da baiti dubu kuma shi ma ya ƙara baiti dubu nasa ya ce in an kawo masa shi kuma zai ba da dinari dubu biyu shi kuma wani can ya ji shi kuma ya tashi ya mai da wa'annan dubu biyu shi ma ya ƙara dubu ɗaya ya ce in an kawo masa zai ba da dubu wata mata wata mata wata yarinya tana ciki ashe tana ji shi ke sai ta fito ta ce za ta mai ta mai da dubu uku ta ƙara dubu ɗaya to a lokacin ba aka sako da ƙur'ani aka ce su zo to ko da sura ɗaya ya gagara can an fara musu da sura goma aka dawo sura ɗaya aka zo aya ɗaya ma ta gagara wannan bai isa wato mujiza ba ai mujiza ke to وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين wadda ku kira lil mu'awanati dan taimako ala zalika bisa wannan ma'ana ku taimo wato ku ki- kirawo minista datu wanda kuke da iko wato na ku kirawo su ma'ana ba ku kaɗai ba in kuna da wanda za su taimaka muku ma wajen kawo sura ɗayan eh, ko kuma wato aya ɗayan waɗanda za ku haɗa kai da su to ku kirawo su su taimaka muku ko da sura ɗaya ku haɗu ku rubuto ku kawo sai dai da Qur'ani suka kasa sai aka ce to ku zo da koda da aya ɗaya in ma da akwai masu taimaka muku su ma ku kirawo su su taimaka muku su taimaka muku ku kawo ko da aya ɗaya wasu ta daidai da balaga alkurani da fasaha ta alkurani eh to ku zo ku kawo mana ko da aya ɗaya shine suka kasa eh shine gwamnati yake cewa wadu minista ɗatu ku kirawo wanda kuke da ikon kirawo su don neman taimako a ranar da kirisa wannan min duni lahi kuma bayan allah a gairi waninsa in kuntum sadiki ne in dai har kun kasance ku masu gaskiya ne fi annahu cikin cewa shi alqur'ani ibtira'un kage ne eh manzo allah ne ya kago shi yazo da shi to in haka ne to kuma ku kago ai shi manzo allah baya rubutu baya karatu eh ku ba cikin ku ba masu rubutu masu karatu to ku ba sai ku kago ai wanda yake rubutu yake karatu shi ya fi ma ya fi ma saurin yin kage to sai ku kago ku kawo tunda kun ce shi kage yi alhamdulillah Thank you.
Ya samu kwana takwas ne da wanda aka wance. Eh, wanda za a shiga ba? Magana a kwallon goma. Eh, insha Allah.
da salatin fati uku ولا تفاتيحكم
lullau sha daya ولا مشاكا
lullau sha daya ولا مشاكا
lullau sha daya ولا مشاكا
lullau uku ولا أكو
sai mu kawo ta tsara da ke sahabi wasu fati salatin fati ولا كالفاتح
wannan mun sun ce Allah ce ku sallar sa'adar ci su da salatin fati ولا كالفاتح
wani salatin wani wasu salatin Allah yin zata salatin fati ولا كالفاتح
lullau da salatin Allah salatin Allah salatin fati ولا كالفاتح
ya ba ma da lokaci da ke cikin jarar ta Allah salatin fati ولا كالفاتح
da kamar su kawai sallar sallar fara da dukkan salatin fati ولا كالفاتح
kayan wani shi da su kuma sa a cikin zukatan su ya kubata لا بالباطل
wanda ya zama na lafiya da sabbatin kubata لا بالباطل
Amin.
لا بالباطل لا بالباطل لا بالباطل لا صلاة الفاتح
Amin.
لا